والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله منا بيرغ وتن ذي الحجة شكر هجرة دبو دايا دا دري هدو دا أربعين دا دايا وان دا حكا يدي دي دا واتو 26 ga watan bakwai miladiya 2020 za mu tashi inda muka tsaya cikin wannan littafi wanda kuma dama yau za mu rufe karatun gaba ɗaya insha Allah ta'ala sai idan Allah ya kai mu bayan sallah bayan mun gama mun kammala hutu sannan sai a dawo hadhihi qasidatun qalaha shaykhul islam wannan wata kasida ce wadda shaykhul islam wa murshidul anam mai shiryar da talikai wato shehun musulunci mai shiryar da talikai a sheikh alhaji ibrahim alkaulahi wanda yake kalaha shine ya furta wannan kasida wadda za mu karanta a yau yau kasida ce wa amara al-ahbaba bi qira'atiha kuma shehu ibrahim ya umarci masoya su rika karanta wannan kasida an gane ko wa tawassuli biha kuma ya umarce su rika yin tawassuli da wannan kasida wal amali bima tadammanat min an-nasiha kuma ya umarci masoya su rika yin aiki da abinda wannan kasida ta kunsa na daga wato nasiha wacce aka zuba a ciki bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in to ga yanan zamu shige ta kai tsaye shawai fara da alhamdulillah istighatha wannan wani neman agaji ne wanda ake yi daga wato a wajen Allah tabaraka wata'ala waradat ala ahrufi wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ta zo akan waɗannan harufa na wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad wato wannan wa nan to zaka iske baitin farko ya fara da wa da aka ce wa ufawi ruqudin nan zaka iske baiti na biyu ya fara da alhamza haka har zuwa ƙarshe lailatul juma'a shau yace wannan kasida an yi ta a daren juma'a li samanin baqina min shawwal saura kwana takwas watan shawwal ya kare a lokacin an gane ko a shekara ta hijira 1375 fi dimniha tawsiyatul ahbab a cikin kunshin wannan kasida akwai yiwa masoya wasiya allazina ba'udu anna wanda suke nesa da mu inji sho Ibrahim wa tabshir da kuma yi masa albishir da faɗi masa abinda hankalin su zai kwanta to da idan ban mance ba wato kamar yadda kowane kira na gaskiya yake fuskantar alubale daga wanda ba su fahimci kiran ba da kuma wanda sun fahimta amma adawa da kin gaskiya ke sanya su rika yin tawaye ga wannan kira to tun a rayuwar shi bayan an sami irin wannan tsangwaman yan faida da nasabta su zuwa ga bata da sauransu wanda kuma duk ƙarya ne tun a lokacin an samu haka kuma shi ibrahim sai ya rubuta wannan yana yin nasiha da cewar ga matakan da ya kamata a ɗauka waliyukum awliya allahi iz makaru makaran huwa allahu mawlal khalqi fastabiru إنا نلوذ به إني أحسنكم به وبالذكر والقرآن إذ مكروا فوضت أمري إلى بار البرية قهار الملوك ومخزي كل من كفروا وقد وثقنا به به اتسمنا فما يأتي به الغير لا نفع ولا ضرر وتلك عروته الوثقى أحبتنا فلتمسكوا بعرى الإيمان تنتصروا ضر الذي رام ضيرا للأهبة فيه سر وجهل ولا ينحو لنا الضرر أصاب في نهره سام المهيمن الجبار السماء فما يبكي وما يذر ما سام ضيما زناب المعتدون وآوي للكريم فما ذلوا وما خسروا ربي يمزق عدائي يبيدهم به استدرت وطول الدهر أنتسر يريهم, يريهم كل حين عبرة وهم في جيهم وعماهم ليتهم بصروا أرى بأن لا سواه فاعلا أبدا وكل شيء ذرا يجري به القدر لا لا ترى مانعا لنا أعطاه ولا موت سواه ولو زلوا ولو قدر, ولو قدر أستغفر الله من خوف ومن طمع فيما سواه فحسبي من له, من له قدر الله الله يا قومي فلا أبدا توقظ بكم فتنة بالصبر فانتصروا لا تدربوا أبدا لا تشتموا أبدا وإن ضربتم فصبرا إنكم صبروا إذا نظرتم إلى من قبلكم من تقات قد أفوا وصفوا إذ غيرهم مكروا هديتم لصراط النصر فاصطبروا فالنصر في الصبر والأعلون من غفروا إذا منعنا مساجد الإله فما هذا بأوله والقوم قد صبروا نحزوك هزو الذين قبلنا فلنا بالمصطفى أسوة والحق ينتصر نعم قد أخرج هادينا وأسرته وبعد صدوه حين جاء يعتمر أذن وهل ضر ذا دين النبي كذا فلا يوسوسكم أفعال من بطر لله جند قوي غالب فنرى فوق العداء أبدا بنسره فزروا أستودع الله أحبابي يهودهم بهبزه حيث ما كانوا بدوا وقروا هو الحفيظ لنا وهو المبيد لهم إن يسخروا فإلهي حسب من سخروا به انتصرنا ونقفوا سنة لأمين الوهي نشكر ربا حيث ما كفروا صفى لنا الوقت في ذكر الإله كما كان الصحابة إن غابوا وإن هبروا يسوءهم سردكم ذكر المهيمن تقفون الرسول الذي طابت له السير ربي يثبتنا مدى الدهور على ذكر الإله وحتى تلتقي الزمر بالمصطفى المنتقى المنصور دولته صلى الإله عليه حيث حيث ما نصر أجب دعاء عبيد خائف وزل تهذبت لأذاه البدو والهضر والهضر لا لا له حيلة أو ناصر وكفاه من براه إذا يخشى به خطر علي سترك مسبول وعينك ناظر إلي فلا أخشى إذا مكروا بدد وشتت ومزق جمعهم وأدم ما قد حبوت لنا بالذكر ننتصر أجب دعائي وعجل يا كريم ويا جبار فعال يا قهار من قهروا وهم من قهروا دمرت عداء خير الخلق أجمعهم صلى الإله عليه فهو للوزو to wannan shi ne ƙarshen wannan kasida wadda shi Ibrahim radiyallahu anhu yayi ta yace a rika karantawa ya samu karanta in an karanta kuma yace a rika yin tawassuli da ita akan abubuwan da aka zuba to Allah muna tawassuli da ita ka biya mana dukkan bukatu ka kare mu daga dukkan sharrora na zahiri da na batini da na duniya da na lahira kuma shi yace a rika yin aiki da abin da ta kunsa na nasiya to yasa ga yanan zamu fassara ta za mu tafi da ita insha Allah kuma za mu kai ta daga nan sai mu hutu dama ita kada sai kawo a ciki waliyukum awliya Allah iz makaru makaran huwa Allah wato sho Ibrahim yace awliya Allah ya ku masoya Allah yan faida waliyukum ku sani cewa masoyanku iz makaru makaran yayin da makiyanku suka kulla wani makirci kowane irin makirci ne ko na magana ne ko na sharrace sharrace ne kamar yadda zaka iske wasu wanda ba su da tsoron Allah a wannan zamanin suna yi ko to duk lokacin da makiyanku suka shirya wani makirci to masoyinku wanda ke kare ku daga wannan makircin huwa Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala shi ko Allah ana mai zai mulki akwai lokacin da baya nan yana mutuwa saboda haka ku wanda zai taimake ku ya bawo kariya yana nan shine Allah duk wani mai makirci kowaye wata ran zai mutu da shi da makirci duk za su tafi yasa a wani baiti shoyi Ibrahim yake cewa ku kwantar da hankalin ku ni inni sami'tu mimman la yandiqu 'anil hawa annani la yadurruni makhluqun ka'inan man kana yace kai idan ku ga makiya suna shakiyanci ku watsar da su kar ku damu ni fa manzon Allah ya gaya min duk wani abin halitta ba zai cutar da ni ba kowaye shi ya saboda haka duk wanda kuka yana abin ya tayi kawai ba zai iya yin komai ba zan saboda haka masoyin ku shine huwa Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala maulal khaliqi kuma dama shi Allah masoyi ne na halittarsa musamman masu bin masu yin biyayya gare shi fastabiru da haka ku sanya juriya da tsayawa tsayin da kakar ku girgiza don wasu sun shirya makirci inna na luzu bihi sho ya ce mu muna fakewa da Allah tabaraka wa ta'ala ba wajen wani ba ba mu fakewa wajen gwamnati ko wajen wani dabara ko wajen makamanta a mu muna fakewa ne ga Allah inni uhassinukum ku rika gyarawa inni uhassinukum bihi kuma ni ina yi maku katangar karfe da Allah subhanahu wataala in ne maku katangar karfe Allah tabaraka wataala shi na sanya matsayin katangar karfe tsakaninku da makiya ka zan ku ba wanda zai iya gudawa ko wa bi zikri wal qur'an kuma ina maku katangar karfe da zikrullah ambatan Allah wal qur'an ina maku katangar karfe da alqur'ani iz makaru a yayin da makiya suka yi makirci sai shi wace fawwaktu amri ila baril bariya ni kan dai na mika al'amari na zuwa ga makagin halittu gaba daya kaharil muluki wanda duk karhin masu mulki Allah shine ke tankwara su yake rinjaye su saboda lokacin ai an hada kai da masu mulkin ne aka kamo su mabiya sho ibrahim da radiyallahu anhu akwai malamai da yawa a yankin sokoto da aka rika sanya su cikin gidan biredi da wutan aka rika kashe su a wancan lokaci yasa shehu a cikin kusan kai wani yayi wa wani wani basaraki sun wata kasida wato alkhanzarur rabbani fi zabhi a'da'i tariqati tijani wato gariyo na ubangiji a cikin yanka makiyin shautijan to a cikin wannan kasida ya bakar addu'a ga wancan sarkin kuma ya mugun karshe an gane ko yace to saboda haka Allah shine qahharul muluk wa mukzi kulli man kafaru kuma shine wanda ke kunyatar da duk wani wanda ya kafirta ya zama butulu wa qad wasiqna bi ya shawaita dama ta mu hutuntun da mun amintu da Allah wa'atu bihi ita samna nan ma haka ne bihi ita samna kuma mun yi riko da Allah tabaraka wa ta'ala fama ya ati bihi al-ghayr mu a wajen mu yadda muke gani ba wani wanda ba Allah ba da yake iya zuwa da wani abu la naf'un wa la darar ko amfani ko cutarwa mu a wajen mu ba wani wanda karan shi ya kai tsaiko da zai iya mana wannan daga ko duk abin da ya gani ya faru a wajen ka ko mai dadi ko mara dadi daga Allah ne wa tilka urwatuhu alwusqa ahibbatana wannan magana da na gaya muku wata igiya ce ta Allah kakkarfa ya kuma soyana faltumsiku bi ural iman da ga ku yi riko da igiyan nan kakkarfa ta imani da Allah cewar ba wanda zai iya cutar da kai sai Allah ba wanda zai iya baka amfani sai Allah tuntasaru sai a rika taimakon ku ko kuma ka ce tantasiru sai ku rika samun nasara duk ɗaya ne to sai ce burran lazi rama bayran lil ahibba nan addu'a ya Allah ina roƙonka ka cutar da duk wanda ya nemi cutar da masoyana duk wanda kawai azzalimi ne shedani ko ta hanyar magana ko ta hanyar mulki ko ta hanyar wani makirci to Allah duk wanda ya nemi cutar da masoyana Allah ka ka kaddara mai cutuwa shi zai cutu fi sirrin wa jaharin a cikin boye ko a bayyane wala yanhu lana dararu mu kuma duk wata cuta da yake kulla kattaluho inda inda muke to Allah ka amsa mana to ga nan shi Ibrahim ya tafi da abubuwa guda biyu shine ash-shari'a wal haqiqa shari'a duk abin da ya faru ka dauki mataki haqiqa kuma duk abin da ya faru ka dauka daga Allah ne amma ba zai hana kuma ka dauki matakai ba shi kuma bangaren shari'a ke an gane ko asaba fi naharihi sahabul muhaimin ta haka shi wannan maki kowaye kibiyan nan ta ubangiji wanda yake mahalarci shine almuhaimin wanda ko ina yana nan ba wanda zai iya shirye dabara a ce Allah baya gurin to shi kibiyan nan ta ubangijin nan ko ina yana nan asaba ina roƙon ta sauka fi naharihi a kirjin wannan maki kowaye jabbari samai wanda shi Allah shine wanda yake gagarau a cikin sama duka gaba daya har da kasadin fama yubqi wa ma yazaru ka san kibiyar Allah ko ba za ta rage komai ba daga jikin wanda ta wada ba ko wa ma yazaru ba za ta bar komai ba gama za ta yi dashi sai shi yake cewa ma sama bayman zanabil mu'tadu ba a taba samun yan ta'adda sun kallafa wa fada ta wani zalunci ba suna kirkira wani zalunci su kallafa wa fada ta wa'awi lil karim kuma in je wajen ubangiji fama zallu a ce ba su kaskanta ba wa ma kasiru ba su tabe ba a taba yi ba a ce ga wasu yan ta'adda sun sun shirye shaidana suna kullawan bagirci kuma in roki Allah ya gama da su ba yau ba a taba yi ba rabbi yumazziku adai ubangiji na ya kyakke ta makiyana abin da ya fashe yake sannan aka to ai saboda kiyayya kallamar Allah ce ba kiyayya ba ce kan wani abu na duniya yubiduhum ya halakar da su bihi tadarfu da Allah ne nake fakewa wa dulad dahari akwai wau an tasiru to tsawon zamani kuma ina ta samun nasara kan abinda na fake da shi yurihimu kullu dinin ibratan yace abin mamaki su waɗannan makiya Allah yana nuna masa abin lura abin izina a kowane lokaci dangane da mu da masoyanmu wa hum fi gayyihim kuma su suna nan cikin batar sun ki ganewa wa'amahum Allah ya makantar da idan su ba sa dauka izina laitahum basuru sai shi wace ka ina ma dai a ce suna da gani da fahimta da ba su haka din ba arabi Allah siwahu fa'ilan abadan ni ina ganin ba wani wanda ke aikata wani abu in ba Allah ba har abada wa kullu shay'in jara yajri bihi al-qadaru duk wani abin da kaga ya gudana to kaddara Allah ta gudanar da shi ko da na cutar wani la la tara mani'an la ba'dahu ba za ka taba ganin wanda zai iya hana mu abinda Allah ya babu ba kowa shi babu shi wala mu'din siwahu babu wani wanda ke iya badawa idan ba Allah ba walau zallu walau qadaru koda waɗanda suke kokarin su hana gadin sun girmama suna da iko to ba su yi sata hana ka abinda Allah ya baka kuma koda waɗanda suke so su cutar da kai kuma Allah bai cutar da kai ba komin girman su komin ikon su ba za su iya ba ai da muka samu wani dan agaji saboda Allah ya rubuto sai ya je aikin haji yana shiga wa mutane da kaya da a jirgi kuma aka rufe da shi kuma ya je da ya sauke faralin an je ana ta bincike wajen sauka aka ce to shi wannan ina fasfo ba fasfo ina me babu komi karshe ne kamar za a dawo da shi aka ce kai duk abin da ake bukata a yi mai a taho mai da shi Allah ya rubuta sai ya san sai ya sai ya daga zuwa agaji shigar da mutane da kaya a taimako shi wai Allah ya taimake shi sai shi wace astaghfirullah min khawfin wa min tara'in fi ma siwa kai ina neman gafara Allah daga jin tsoro ko yin kwadayi cikin abin da ba yake ba a wajen Allah ba fa hasbi man lahu qadaru ni wanda ke da kaddara shi ya ishe ni komai Allah Allah ya komi to wannan kaga shin tsakanin shi da mahaliccin sa kenan to ya dawo wajen masoya zai mana nasiha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ya komi ya ku jama'ata fala abadan tu qazbikum fitnatun har abada kar in ga an tada muku wata fitina an gane ku ba za a duk idan aka tada muku da wata fitina kai to fantasiru bis sabri ku rika neman taimakon Allah ta sanadiyar hakuri كما يدعى الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين duk abin da ya same ka da sutuwa idan kana hakuri Allah zai iya zai taimake ka la tadribu abada shi yace kar ku rika duka ha abada ko an zo an yi maka wani abu kar ku ce za ku rama ba duka la tashtumu abada kar ku rika zagi har abada kar a ji kana zagi an samu kamar yadda na sha faɗi al-hasan al-basri babban tabi'in nan mai daraja an samu wani mutum da ya rika yin gibansa yana gulmansa yana ji mai mutunci a garin basra ta iraq to da ya ji labari sai ya tura mai da katon kwandon dabino ya ce a kai mashi da aka kai wa mutumin sai ce aka haka ni da na san ina zagin wannan mutum kuma ya aiko man da kwandon dabino sai alhassan basari ya aika mai ce a gaya mai na ji labarin ya yi man hadiyar ladansa ne shi yasa na aiko mai da takwici an gane ko tukwici ne na aiko mai saboda yayi man hadiyar ladansa da ka karku zagi har abada wa in burimtum idan ma har aka buge ku fa sabaran to ku yi hakuri kawai innakum suburu dama ni a yadda na san ku ku masu hakuri ne idan nazartum ila man qablakum min tuqatin to sai shau zai wai zai waiwaya da mu baya kari ai kun ga idan kun yi duba zuwa ga waɗanda suke kafin ku na daga masu jin tsoron Allah kar afo sun yi afuwa wasafu ko wasafau sun kuma yi tatattiyar soyayya iz gairuhum makaru ko sun tsarkaka a yayin da wasu su suka rika kulla musu makirci da ka huditu muli siratin nasar an shiryar da ku zuwa ga tafarkin nasara tunda dai hayar wato ku tafarkin ku shine zikiri da ambatan Allah da sauransu to an shiryar da ku zuwa ga tafarkin cin nasara fastabiru ku yi zimuri fan nasaru fi sabari taimakon Allah yana nan cikin haƙuri wal alauna man gafaru madaukaka kuma wanda suke sama sune waɗanda suke yafiya wanda za a yi mai laifi ya yafe to shine wato madaukaka to sai shi yace izamu na ina masajidal ila a wasu guraren ya da labarin yan faiba din ko masallaci ba a bari su shiga sai ce to ku za ku ji idan har an hana mu shiga masallatan Allah fa ma haza bi awwali to ai wannan ba shi bane farko manzon Allah alaihi salatu wassalam ya je Hudaybiya zai yi umara kafiran Quraysh suka ce bai isa ya shiga ba kuma haka ya juya dan fa ma haza bi awwali wannan ba shi bane farko wal qawmu qarsabaru su mutanen na baya hakuri suka yi kuma daga baya Allah ya mallaka masa da Ka'aba da komai da garin ba ga yanzu haka ne ko yanzu waye zai zo yace zai hana yan faida wani abu ko ai ko sai a ce wanda idan ya samu tabin kwakwalwa in har ya faɗa haka saboda Allah ya girmama al'amarin ya sanya mai albarka ya karaɗe akwai wani direba da muka yi hira da shi ya gobe ki da ita ya ga da wata shoyi Ibrahim a waya ta sai kisa kai wannan mutumin a yankin kudu a ko wani gari da ya sani ka wannan garin sun ɗauki wannan mutumin da mahimmanci da ce ah ko ya ce kwarai da gaske ya ce kai shi yadda ga ya ga al'amarin kai wannan abin da soyayya ce ta dan Allah kawai kun ba a wata tarika bane mutumin to ya ce ya ga sun ɗauke shi da mahimmanci kuma haka shan ba shi Ibrahim ba sai yake ba amma saboda lamari ne na Allah ya hada ya sa wato aka haɗe an gano wannan ko na hazuka hazuyin lazina kamna na shi ya ce mu rika bin kamar irin yadda wanda suke kafin mu suka bi hanyar da suka mu rika bin ta fala na bil mustafa uswatu ai kyakkyawan koyi ya tabbata gare mu dangane da abin da ya samu manzon Allah shi ma an mai haka wal haqqu yantasiru ita kuma gaskiya ita ke samun nasara na'am shi ya ce i haka ne kada kuri jihadi na wa usratu ai an fitar da manzon Allah mai shiryar da mu da shi da danginsa wa ba'du ko bacin haka sadduhu sun hana shi zuwa wajen wato Ka'aba yayi ibadarsa hina za'a ya atamiru yayin da yazo zai umara a shekarar Hudaybiya suka hana shi shiga sai ce azab yi haka ne wa hal darra za dinan nabi shin wannan abin da suka ya cutar da addinin manzon Allah ne amsa shine bai cutar ba to kaza to yadda kaga haka din nan fala yuwaswisukum af'alu man badaru ayyukan kangararru bayan Allah kar ya sanya maku wani waswasi ku da ganin kamar za su iya gama da ku ba abinda za su iya lillahi jundun qawiyyun ku sani Allah yana da rinjina karfa galibun wata take rinjayar kowane kangarare fanura fawqal ida abadan shi yace za mu za mu za mu rika ganin mu burbushin za a rika ganin mu kai birbishin makiyan mu har abada kuma haka ne za ka iske duk wani mai yakushan fai mai yakushan fai ba sai ka iske shi a kaskance ko sai ka iske wasu sun zama ma ga suka san kuyakuye aboye in za su ji wani abun ma na wannan su ka yi su boye wannan su kaga Allah ya kaskantar da su ke da haka sai za a rage ganin mu birbishin makiya har abada bi nasarige ta sanadiyar taimako na Allah fazaru ku kyala komai a hannun Allah astawdi'u Allah ahbabi ina baiwa Allah ajiyar masoyana da ku aiko mai ajiya ya girma ko ina ina bada ajiyar masoyana a hannun Allah yahuduhum bi hizzi ya kewaye su da kariya irin tashi haisu ma kanu duk inda sai kasance badau sun zama yan kauye ne yan karkara waƙaru an gane ko sun zama mazaunan cikin garuruwa duk ɗaya ne ko na cikin birni ko na ƙauye na ba Allah kiwon su ya kewaye su da kariya shi huwal hafizu lana Allah shine mai yin kariya a gare mu wa huwal mubidu lahum kuma shine ke halakawa ga waɗansan makiya na kowane zamani in yaskaru idan suna mana izgilanci fa ilahi hasbu man sukhiru to ai Allah ya ishi waɗanda ake mai izgilancin mu kenan duk abin da za su yi izgilancin su bai da wani tasiri bayan da sarna kuma da Allah ne muke neman taimako wa naqafu sunnatan li aminil wahyi sunnatan li aminil wahyi ba sunnatal aminil wahyi ba ma zai yi ba haka kuma muna bin sunna ta manzon Allah wanda shine amintan amintattan wahayin Allah nashkuru rabban muna ta godiya ga ubangiji nashkuru rabban ne ba rabbana ba haisu ma kafaru a gurin da su kuma suka butulce wa Allah suka shagartu da wasu sai shi yace safala nal waqtu fi zikril ilah kai lokaci ya tsarkaka gare mu cikin ambatan Allah kazo kazo ranar juma'a kaji ana la ilaha illallah la ilaha illallah shi yace mu dai kam wato lokaci ya tsarkaka gare mu cikin ambatan Allah kama kana sahabati yadda ka san yadda sahabban manzon Allah ke yi in gabu idan sun yi tafiya ba sa Madina wa in hadaru ko da idan suna garin Madina zikirin da ko da yaushe suke so yace yasumuhum saddukur zikirin muhaimin su fa waɗannan makiya yadda kuke jero ambaton Allah shi ke bata masa rai yanzu sun banda hudu ba ta shedan wani da ya ji ana la ilaha illallah la ilaha illallah ta gani su ga yan bid'a ran shi ya kunci ya kuntata wa yan bid'a na la ilaha illallah yasa akwai wani mutum mai irin wannan ra'ayi an ce a rabida ya wani abu daban dariya ya ce gaba wai malamai ne na rabida babban cibiyar musulunci ta duniya kuma a nan ƙasa yake ya ce yana da magana ya ce a najeriya akwai mutane za ka iske suna sallah suna azumi suna zakka suna hajji suna faɗin la ilaha illallah ya ce amma kuma kafirai ne su ma ban sani ba an ce rabi da yana faɗa kai kai zauna zauna ai nan ma duk ba wanda ya san wannan kadirin sai kai ka san shi yana sallah ko yana azumi yana zakka yana hajji kuma yana faɗin la ilaha illallah amma shi ma kafiri ne shi ma fa bai sani ba yace an mana duk wanda ya san wannan kafirin wanda ke da wannan sifar sai dai kai sai wani malami yake cewa to jama'a wannan ai kamar wata almara ce ma wannan yace almara ce wadda ake ake ake rubuta baro ga wani kafiri nan yana sallar la'asar bari ya gama mu kashe shi ita wannan al'amara ce wannan ita irin wannan al'amara ce kafiri amma yana sanin al'asar bari ya gama a take shi amma fa sanin al'asar yake to sanar ka saboda haka shoyi cewa ai yadda suke jera ambatan Allah shine ke bata ma wasu rai yasa ya ga ya za su iya tauye ku taqafunar rasul alhali ku kuma kuna bin manzon Allah ne allazi dabat lahu siyaru wanda tarihin sai yake tsarkakakken tarihi na Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani manzon Allah ya kasance yana ambatan Allah a dukkan lokutan ita su manzon Allah kuke bi kuna wannan la ilaha illallah amma wasu da sun ji kuma sai abin ya bata masa rai ku a wannan sai mu ce he dai in ya mutu da bakin ciki ko cewar dan mutum yana ya da ana la ilaha illallah ya wuce yana tsaki to ina rumu da tsaki ai ba ba da ba dan shi muke ba ba kuma dan shi zamu bari duk wanda ga yazo yana zikirin nan ba ma ba kowa yake mawa ba kan shi yake mawa ana da ana rubutawa a ma'auninsa rabbi yusabbituna to da haka ubangiji ubangiji na ina fatan ya tabbatar da mu kan haka madar duhur tsawon zamuna ala zikirin lillahi akan ambatan Allah wa hatta taltaqi zumaru har jama'a gaba ɗaya su haɗu a gaban Allah Allah ya tabbatar da mu kar mu bari yace kuma ina roƙo Allah ya mana haka bil mustafa tasradi saboda alfarman manzon Allah al muntaka tsarkakakki abin zabi al mansur dawlatu wanda Allah yace yake taimakon daularsa sallallahu alaihi Allah ya yi tayin salati ga manzon Allah haisu ma nusiru duk inda aka taimaki su masoya din ajib du'a ubayd khaib ya Allah ka taimaki addu'a ta wannan dan kankanin bawa mai jin tsoro wazil wanda ke cikin firgici tahazzabat li azahu al-badu wal hadar wanda makiya na kauye da makiya na birni duk sun yi taron dangi dan su cutar da shi to Allah ka amsa ka amsa addu'a la la da buhiratun ba shi da wata dabara au nasirin ko wanda zai taimake shi wa kafahu man barahu amma wanda ya halitta shi ya ishe shi idza yuksha bihi qadaru a yayin da ake jin tsoron wani hadari zai same shi to ma halittin shi ya ishe shi alayya sitruka masbulun shewa yace wato sitrar ka ya Allah ta ta sako a gare ni kalin da ni wa ainuka nazirun ilai kuma idan ka ya Allah yana ta kallo zuwa gare ni kallo irin na kiyayewa fala akhsha idza makaru daka ni bana jin tsoro idan makiya suna makirci baddid wa shattit wa masjid tamamu Allah ka tarwatsa ka kuma daidaita ka ta dukkan taron makiya wa'adin ma qad habauta lana kuma Allah ka dawamar da abin da kai mana baiwa da shi bi zikiri dan girman alqur'ani shi da madan bai zikiri nan da sirmi ta samun nasara ko kuma kace nan da sirmi zikir ta haka ne azib du'ai ya Allah ka amsa addu'ata wa ajil ya karimu kuma ya ubangiji mai karamci ka gaggauta mana azaba wa ya dabbaru ya wanda yake gagarau fa'alu kuma mai aikata yadda ya so ya kafara man qaharu ya wanda shi ke rinjaye duk wanda suke ganin za su iya rinjaye wasu to Allah ke iya rinjaye su ya gajiyar da su dammarta ada a khairul khalqi ajma'ahu Allah kai ne fa ka halakar da makiyan fiyayyen halitta gaba ɗayan su a yaƙoƙa daban-daban to mu ma kai mana haka sallar ilahu alaihi Allah ya yi salati ga manzo Allah fa huwa lil wazar manzo Allah ne shine wato kariya a gare su shine fa hawa lil wazar to wannan shine wadda sho Ibrahim yayi ta an ce irana alhamis li salatin bakina min shahr rabiul awwal a sauran kwana uku watan rabiul awwal wato ya kare an gane ku so da haka wannan shine wannan kasida ko mun ji abubuwan da ta kunsa ta kunshi addu'o'i farko dai ta kunshi yi wa Allah kirari cewa ba mu yi sai shi kuma ta kunshi a yi haƙuri kar a zo ne ta suma da fitina da zage-zage da cin mutunci kai ba a ji kana zage-zage kana cin mutunci to abin da ban cika da shi shine wata wasiƙa za mu zo kanta cikin wannan littafin wanda akwai almajirin baban shehu ibrahim wanda ya taso almajirin baban shehu ibrahim ya taso da adawa matuƙa ko mutumin mai ilimin gaske ne a wancan lokaci ya taso adawa ga yan faiba sosai shehu ibrahim ya rubuta mai wata wasiƙa ya ce zuwa ga ɗalibin babana kaza kaza ce ina na rubuta ma wasiƙa da ne dan tausayi a gare ka ba dan tsoron makircin da kake kullawa ba yace saboda ni ka sani manzo Allah ya ga ba za a yi tsakar da ni ba wannan garanti amma tausayi ka dake ji idan ka ci gaba da adawan nan kai za ka kwana ciki yace kuma na faɗi ma wannan ne kamar yadda na gaya ma dan tausayi ba ina fatan wai ka yi shiru ka taimaki faiza ba ita faiza al'amarin ta qa'imun bi amrillah sai tana tsaye ne da lamarin Allah ba dabara wani ke tafiyar da ita ba yace kuma sara yunafirun nasa anha fa inna ma yunafirun nasa anhu duk wanda aka samu mutum kowaye duk ilimin shi sai zan to shi kokari ya kora mutane daga faida yake sho ibrahim yace to ina ba ku garanti koran mutanansa da yake maimakon ya koro faida jama'a sai dai shi ya koro wa kanshi mutane da Allah ana ganin wannan ko ba a gani zaka yi iske idan mutum ya shiga cikin wato rumfar sho ibrahim sai ga zama abin so duk inda za a yi ko riri riri saboda sho ibrahim din ake gani kawai to amma da ya ce zai yi fada da shon sai ka ga ya iske sai dai yan tsararru kuma sai yan tsirarru yan tsirarru ma jahilai kuma amma za ka taɓa iske malamai sun bi irin waɗannan mutanen ba malamai ne sai ko ka iske malamin da ya faɗa da malaman shi ko ka iske wanda kuma ba shi da mafaɗi amma in dai malami ne na Allah ba za ka iske shi yana bin irin wannan tawagar ba to kaga lallai ne a rika lura duk abin da ya zo kun ba wai faifai ba kaɗai duk wani al'amari da ya taso na Allah kar ka faɗa da shi idan ka ce za ka faɗa da lamarin Allah to kai ne a ƙasa so da shi Allah galibun ala amri kamar yadda ya kawo kan lamarin ai wannan wallahu galibun ala amri hidu kan kisar annabi Yusuf ta taso ga yadda ɗan uwan shi ma yayin shi ga yadda suka yi hanyoyin gamawa da shi mana da Allah ya sun samu nasara ya zama bawa ya yi bauta ya tashi gidan sarki ya je gidan yari shekara bakwai ya yi waye karshe fa sai gashi sun dawo su ne a ƙasa abinda suka gudatun farko da sun miƙawa Allah lamarinsa da he a cin daular da su sai gashi sun zo yunwa ta baro da su garin su shi kuma ya zama ministan hatsi na ƙasar Misra sun zo shi kuma ya gane sai masa alhairi so da aka shi Ibrahim mutum ne wanda yake na Allah duk idan ka je cikin al'amuran shi za ka gani akwai wata magana ta shehu lamin ɗansa yake sa duk wanda ya san rayuwar shehu Ibrahim ya kai ga yadda yake rayuwa ko ya dauko wuka zai zai maida game da rayuwar Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim a rayuwar shi gaba ɗaya ba duniya ba ita ta gaba ba ko da za ga ana zuwa mai da ita daga kasashe watsar da ita yake yi inda a ce ita ya zo nema da ya same ta da yawa awa ita ya zo nema ba dan gadon shi mun je mun gani za ka iske shi ba wani gado ne irin na karfe mai dan rumfar da ta sama kuma bai ma da wani fadi dan karami ne haka irin wannan yawan kujeru guda biyu yan kanana haka suna da su ne kawai nashi to amma inda kawai za ka iska kasai ta sai maktaba gurin karatu labarari ne za ka iska nan daga tabai ga sunan hukututu an gane ku so da haka lamari ne wanda yake na Allah idan ka tsaya ka bi ka samu riba in ma ba za ka yi ba kai shiru kawai ya da ba ta ake farin labarai dole ya mutum ya bi shoyi ba ba haka ba ba farin labarai amma mutumin Allah idan ka same shi ka rike shi za ka sami madadi a nan duniya har a lahira ta sanadiyar shi game da kuma idan ka ji da kwarin kanka to ka je kai ta bugawa in Allah ya sa ka haye shi kenan an gane ko amma su tarayya da masoya Allah shi dan bodo wani mutum ya zo gun shi cewa akramakallahu ni dai ina ina buƙatar ranar lahira ka ce sai ni ya zo wani shi dan bodo sai shi dan bodo ya ce mashi to ni kuma insha Allah ne ma alƙawari in dai Allah ya banta ta ni kuma sai na ce sai ka a gani har haka ta'alluki yake da bayan Allah Allah ya sa mu dace yanzu kuma mun zami hutu sai nan da insha Allah satuttuka wanda idan mun huta ruwa ya dan ragu da muka yi wannan dan dogon hutun na wannan karatu ruwa ya dan ragu haka muka dan abin ga nan da yan satuttuka insha Allah sai mu dawo mu ci gaba da huduba ta gaba ita kuma wanda a Kaduna Shehu yayi wannan wannan hudu ba za mu yi kar za mu yi ta a gaba Allah ya samu dace abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure ko rashin sani to Allah ya gafarta mana ka sanar da mu alfarma annabi alaihi salatu wassalam magabatan mu da malaman mu Allah ka gafarta musu ko kuma Allah ka kyauta karshen mu bi jahil rasul al-azam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم